نفذا مقاتل أعدائي وأمري نفذا تذكرته في هالة شاكيا له مشؤون أنت إلى على الغير منجذا عليه ساعة الله ثم سلامه سنة رجيها إلى الذكر والمبين عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تنتقي من يريد بي الأذى عليه صلاة الله ثم سلامه عالم مصاب أنقذوني من أذى عليه ساعة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل a muna yi wa Allah godiya eh, ya sake biyo da mu wannan rana ta biyu kenan ko ta uku ko ta uku a karatun amma ta biyu a a watan azumi kamar yau ne za ka dace gobe sallah kamar yau za ka dace jibo babbar sallah ko gobe babbar sallah ga wanda yake da ya Allah ya ya ba shi ƙarar rai kamar kuma yau za ka dace a gobe maulidi Eh, Allah ya ba mu shiri mai amfani albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun dawo a cikin da biyo wala ku shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ala qawlihi yana faɗa a cikin wannan harafi cewa ta zarfarto khairan nashi baha manan faza ba fasila a da'i ko amriya na faza so shi ta zarfarto na tana wato irin wannan tunani ne ba na ammanta ba tunani ne ne na girmamawa kamar kana so ka bawa wani labari ne na wani abin da yake da muhimmanci a wajenka daga ce wannan na tuna ban gaya maka ba kaga ba abin da kake so ka manta abin ne da ba gaya wa da shi ne yake so ya gaya wa wato a yake so ya gaya wa halitta shi ne yake so ya gaya wa halitta ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa halitta aiki da wanda ya ɗauki na barar rayuwar sai da kawo annabi shi da shauki ta ta zakar tuna tuna khairan nasi biyayyen halittar Allah mai suna ɗaha man an faza maƙatila a daɗi ko wato wanda ya zartar da makasar makiyana an gane kuwa wanda ya fice makiyana a inda ba a tashi dukan da wato na maka kawai shi kenan ba kai ku shi wuce kai na tana manzo Allah sai sallama sahari eh kuma bayan ya fice makiyan nawa ya tarkar da maka san su kaga kuma duk kuma yayi maka sai ce wa amriya na fara sai zartar da lamari ya shakku ya talake su an gani saboda haka shi ne ke cewa tazakkartu da jan na tuna tsaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi halati wato a cikin halina shakiyan lahu shu'unan ana tunan wato ina mai kai masa ko sha'anin duka da suka bujiro gare ni na ar'ar burke za ba na ganin wani annabi zai iya tsamo da cikin wani abu annabi ne kawai da ke tsamo kuna gane mai shugaba ya ga mana cikin wannan bacci guda biyu ya yi masa maganin makiya na nawa kenan daya sannan bayan ya wata maganar makiya kuma ya ɗauki dukkanin bukatun da suka shafe shi ya kai wa manzon Allah bukatun an gane ai ya ce ne shaƙin da hushu ƙoran arafi na kai wa manzon Allah kukan wasu lamarin da suka bujiro gare ni kuma suka ce kai annaba a cikin bukatar gaza ya ce ba na ganin wani annaba zai yi samu a cikin wannan bukatar kasan abu sai ba imam da mu ake ba ana zuwa maka ne ba yadda za ka rike manzan Allah kuma yadda ake yi wa manzan Allah yake alaihi salatu lillahi summa salam salatin Allah da kai sun Allah tabbata da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama salatan salatin da fakini za ta tsare ne mai yuri da zai al'aza da dukkan wanda yake ya tattare wannan za ta za ta tsare mu daga sharrin abu ne kenan abu ku kenan ba abin ku kowane wanda ya ta yana ta koya maka ya ce alaihi salatu lillahi su salamu salatun Allah da goyi tsoron Allah da tabbata kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ali da alayin manzon Allah wa ashabi da sabon manzon Allah bayan ali da sahabu an kazuni su ne suka tsamo ni من ال... من أذاه هو من الأذى منه من أذى لك تو متى شو قالوا كده شك لكن مثلا الله صلى الله عليه وسلم ya tsamo shi kuma baya ga wani manzan Allah baya neman magani a wajen wani manzan Allah duk wani ce ga alaye da sahabbai wasu tsamo shi ko daga ina kuma kamar ya gwanin annabi kenan ko kamar an samu karo ba karo babu karo ko kaɗan idan sai jana abubakar ya maka waye ma sahabu ke idan sai jana ali ya maka waye maka abu alu ke idan ka kama sahabu da an kuma za su daita su saka fiki biyu ne kai ne su ka sa suka fiki daya ka sa suka fiki daya har daban Allah so da babu shi Allah ga ni na'am
harfin rai أثير لمن ياوي إلي لأنني خديم لقاء الهاشمي أسير أسير لفكي للأسارى لأنني لدى حضرة الماء الضلال أصير عليه صلاة الله ثم سلامه سلام المسلمين إلى مسجد النبي.
أمير لكل المسندين لأنما حبيبي وممدوه الذليل أمير نسير إذا خافوا بأمن فربنا إطاع ومن يهوي إليه نسير عليه صلاة الله ثم سلامه سلام المسلمين إلى مسجد النبي.
نسير إذا خافوا بأمن فربنا إله ومن ياوي إليه نسير فشوقي إلى عبد الإله محمد أمامي منامي والدموع تفور عليه صلاة الله ثم سلام سلامه صلاة تركينا إلى إلى مسجد النبي.
ولم الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه على قول الشيخ البنغالي يكفي أجير لمن ياوي إلي لأن أجير أنا واتو إيرا تروى لمن ياوي إلي dukkan wanda ya kawo jikin sai sai zuwa gare ni sai wani yanki to na tsira ta da shi li annani domin cewa ni Ibrahim wato a ci an gane wato wato a ciyu wato ni makoci ne kuma khadimun khadimun manzon Allah ko kuma khadimun khadimun ya da halhashi an gane dawa wanda da'a wanda yake ba shi madai to in ka in ka zo gona ka maka su manzon Allah ka ka lokacin ka ka zo gona ni kuma na maka su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina haji na maka su shi a cikin gida ya zama an kai da cikin gida ina hidima ita kuma ka zo ka zo gona ya rai kenan zai zama misalin ka kamar misalin wanda yake sai da bishin tsoron kasa kai kuma kalma bai kere kai ko wanda yake share-share a gidan shugaban kasa da kuma sai ka zama abin kare kyar wannan mutumin ya fi shi kenan idan kuka zuwa ko da wasu ku tsaya taro jikin ka zuwa wanda ya san waje idan ba ka so a hanya ko ko ya ma tambaya an gane kuwa saboda haka sashen ya ce ne a fiye da ina yin yawo a duniya garuruwa ya can ya can ya can me nake zuwa nake yi duka cikin asara wato don na warware waɗanda suke ribatattu mai na hijabi da san zuciya da shekan da rika da gani zai kiwa ne ko ina yawo ni don warware ka da wannan cire maka wannan abin sa maka tsoron Allah da san manzon Allah dan haka nake yawo li'annani domin cewa ni ibrahimu asiru da ribatacce ne lada hadratul mashin dalali da halarar mayi wanda ke musalli mai shafi fata an ribace na cikin halarar ko ina yawo da aka ribace ne nan bakwai ce kanan na kawo ka ka iya da kawo mota sai ce amiru ina yin awo ina yin awo da kullum musulmi daga dukkanin wanda sun saka samu fai za a auna musu fai na shi tsoron Allah ne sai ka ɗauka shinkafa ko kai ka ɗauka shinkafa ko na ce kai ka ɗauka shinkafa a'a ba shinkafa ba awon da zuciya ta rabu da ta rabu da Allah ai an kwashe tsoron Allah ne ko to ni zan aura maka wannan tsoron Allah awon da zuciya karbi da halarar manzon Allah to ni zan so aura maka wannan san annabi an gane to shi ya sa yake wato asira aminu ina yin awo da kullum musulunci da dukkanin wayar da aka yi su bari da annama habibi kaɗai masoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama goma mutumaki da wanda nake yi wa yabo wannan ka sani abiyu sarki ne aljalibi ga Allah wanda yake da yake girma ko kuma abiyu jalibi sarki ne wanda yake da girma kawai sai mu lafi ce da su muna zamowa da ni da wa'ancan wanda na riba ce na kwanci a cikin mari da wa'ancan wanda na yi masa awon da wa'ancan wanda taro da yake zai zuwa gare to na siru mana zama wa bin amurin a cikin aminci a duniya da lafiya za ka ku yayin da wani wasu mutum su tsoro da firgici وربنا هذا ubangijinmu kuma bashirin mai taimako ne ya tsaha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa man yawi ilai ga wanda kuma faru suke zo wajen manzon manzon Allah to ni ba ni ba ni ba to ma kai wani tsaro ne a riwa to da kuma na riwa to to Allah yayi alƙawarin zai taimaki manzon Allah da wanda ka su zuwa ga manzon Allah suwa kenan mu kenan da mai gidan musu barai to fa amin ila kawo نسير بأمر الله نسير نسير أمين أمين أسير أسير أسير هو ده كما تفير السنة ina saka shi bara da alheri da shi sai fasho da ce kaga soyayya ta ila abdul ilahi zuwa bawan Allah waye wannan bawan Allah ya ce Muhammad Annabi Muhammadu kenan to hamani mana ta har Ibrahim ya bacci wasu mu hawaye a cikin gida ne Ibrahim da take yi ta huru tana ta faranya wannan tafi wannan wannan tafi wannan saboda soyayya na'am
وأنشد ما قال المسيم دائما وقلبي به هذا العباد بشير أسر بل فتاه المنعير جناوه لعلي إلى من قد هويت أدير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركيها ليغفر والمبين أخالب خير الناس وهو معي وقد وجمت وسري للمقام يشير تراني وإني ضائب في حاضرا وفات لسانا ما تكن صدور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركيها ليغفر والمبين تراني وإني غائب في حاضرا وفات لسانا ما تكن صدور فبيتي وحربي ثم كسبي بذكره وذلك بيع لا تراه يبور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركيها ليغفر والمبين baya ce maka ta shauki ila abdul ilahu muhammadin kama mana wadda wadda aka ji maka sai ce wa kun shi ma ana da mutum ya mu daɗi ni ibrahim ina ne sabon waka sabon waka irin ta ma ƙara da mutum ya mu irin wanda ya kasance wani gigitacce mahaukaci a cikin soyayya shi ne majanu da lila wannan kikitaccen na aro wani baitinsa da ya yi ni kuma gashi na aro baitin zan yi wa manzo Allah shi ne irin ba ƙara da mutane yau da'ima an gane ya ce me wa ƙarfi kaga zuciya ta biki da wannan soyayya da nake yi wa annan hadis bai da shiryar wato da bai ba shi wanda ke wa bai bishara ga bai bai majanu da lala shi wannan majanu da lala ka san yanzu ba mu tsaya duniya ba sai da ya ku kaji saboda da kashe wurai na saboda da kafa da nuna lala ba da kashe wurai ba saboda da kafa da nuna lala yau shi wurai ne ɗauko baitin majanu da lala ya lankwasa shi canza shi ya tura wannan abu kuma kullum muna gaya muku duk mawaƙi ce da baya aran baiti ba mawaƙi ba yana da cikin gwanin ta a cikin waka wani magabacin ka a shekaru ko da bai kai kwatanta haske ba da ya faɗi wata magana wadda take da wadda take da da karanci ya kuma zama magana bata dace shi inda ya kai ta ba to sai ka ɗauko wani magana sai ka sa ta a inda ta dace an gane ne to shi ba jadu da lada yake fitar wannan baitin shin ya ku taron garkin da ruwa ruwa kamar igil kenan su wane ne za su shin za ku ara min fakafafin da tashi da tafi zuwa zuwa ga rela rela ma kai rela eh na samun shi majanu ya taɓa ganin wani kare ya ga karam sai ya kama karam yadda ta shafa karam yana shafa shi yana shafa shi yana kan rakuni da kayansa a kai kuma cikin sahara sai fahimci karin yana jin yunwa kuma yana kan sha ruwa kasancin bai da kuɗi akwai ruwa ciki da yawa sai soke masa da kuma sai ya ɗebo ruwan sai ke ba wa wannan karan sai da karan ya sha ruwa ya ƙoshi kuma ya fito da shi ke shafa shi daga yanka masa naman da kuma yana ci tara kayansa a gefe ɗaya sai wani lokaci ya taba mujinu da lila kana haukan aka hayi ya tashi da kare na ya zo kuma kan dabba ka kama rakumunka ka soce a kan a kan hanya kana tafiya eh a cikin sahara za ka halaka ya ce ai abin da sani haka na ga karen da yana kama da kan dakan da rasu da ya kayan da wani bamu zai to kaga wannan idan an ɗauko baitinsa ai ta tattar ai da kake yin to shi ne shi ba da su ɗauko wani baitin na kan sai ce a sulhul kalla ta kuke fada ya ce ya ku taron wato garken garwa ruwa su ne wannan mikiya suke ɗauka da wuri har ɗauka suke ɗauka ina ma ɗauka babu da ba ta ɗauka ka san ta da ku taron taron garkin ya ce halin man iru janahu janahu suna kowa da za ta ara mun mafikinsa la'ali ko a ce ni ibrahim a tsiru in tashi ila ma kada hawaii da zuwa ga wanda nake ciki da mazan Allah wanda bai tana majalolin da kai ana jina yace ko da yake ni Ibrahim ko hadibu khairan nas ina magana da ke yan halittar Allah sai ya mutane annabi Muhammad ke domin ko da yaushe wa hawa mani annabi yana tare da Ibrahim ko na sai dai wa kadwa ta mutu hakika ne wato na yi firki ko na kai amma yasa na kaji waye kai da ka isa wato tafiyar sar manzo Allah yadda manzo Allah yake ai sai da manzo Allah ya mu'amala da kai yadda kake abin da muka tunta yana birkin zai taka mutum amma ka sani wasu iri wannan waƙoƙin da nake yi koyaushe dare da rana tafiya da yammaci yushiyu shi ne yake nuna maka zai makami zuwa makami na cikin haka kake ya rashin haka kai ya alaka ta take da manzon Allah kamar waka haka ba eh muna ganin ku na mu shi kuma ya kawo kuma ba ku fara cikin haka dan da ya aiki kana ya ba kan ba dan murmushi haka Allah ya kara lafiya ya buzo ka ci taro ta ya zaka yi a gani Tako, karani kan da ibrahim ni ibrahim ne gani amma me wani ne sa'ibun amana kake shi a cikin manzan Allah amma kan kaje kamar ibrahim kake amma shi ke cikin annabi kuma hajira gara da wani ne kaya ce mata kudu su duru abin da yake cikin kirazan bayan wa ba shi masana za ku bacewa zuciya za ku bacewa harshe ne harshe ba zai iya furta abin da zuciya take wa take ji wani ita zuciya kamar kamar su ɗaya da kabari in ka zo ka samu mutum a cikin kabari da zai ce mana ba abin da rage domin wabaiki da ciniki na ni ibrahimu wa harfi da noma na sun maka bi sannan ƙara bi na kun rubuta dukkansu wannan abun da dalilin ta fara ka babu komai a cikin banda zikiri a batan manzan Allah in ka ga Ibrahim yana kasuwanci zikiri idan ka ga Ibrahim yana noma zikiri idan ka Ibrahim ya yi wani tarihi zikiri an ba ta ka wa zalika kaga wannan abin da martabar da Allah ya kara wa Ibrahim sano wannan da zikirin nan a sano wannan da surutan nan da kuma wannan kasuwanci bai wato wani kasuwanci ne har abada la tarahu ne ya buru ba za ka taɓa ganin wannan kasuwanci wato an samu wato da kauri ko an yi rashin cin riba ba babu kankaro hakan ganin abin da annabi ya sa hannu abin da kiwa ba ku samu labarin rijiyar da take da sarki annabi ya wanke hannu kai a kan da kawai wanke ba kai ba fita ka ramba na ta zar take ba ta shawwa sallallahu alaihi wa sallam ko yana zuwa kan ruwan ya ce ta wani ruwa kan ruwa ya dora ta fito sai wanke hannu a kan ruwa kamar ka tafi cikin ka wanke hannu yana wankewa dama ruwan gishiri ne ya shiga ciki sai ya zama an an tsama gishirin daga cikin ruwan ya ruwan ya zama ruwan faro babu komai duk da kanan masu ilimin duniya suka gane za a iya sarrafa wani ruwa daga ilimin abin da baya shawa ya zama ruwan takara duk da kasar nan ka san ba wani wanda yake da wata kimiyya daga wajen annabi kowa ya koyi kowa saboda kimiyya aswakin da da manzon Allah ya yi yake daga nan mutane suka gane za su yi wani abu a yi samu kiri shi da makilin ko ka ɗauka basirar wani a'a وإن أتنا المصطفى أيوب الدنيا يكفي فقد صار أكبر ما كنت الحين أولا صلى الله عليه وسلم shi da kimiyyar asali ita ya karya kawai ana yaki wani kwaye ta fara ta fara cin kare saboda dukkan da yake a abin ka dam ya tsaya wai ta gaba da ta kare ya zo zai to wani matsalajen sulai za ka fi tun kuma da ta mafaɗaci ne na ta shi mafaɗaci ne ya magana ce ta kuma ake da yana kare abuwa ya yi samu rin shekaru ya yi haka ne ya yi mashi cikin daskare wannan ya zama ta kujewa ita aka karya duk duniya shi kaɗai yake da wannan ina gaya maka shi kaɗai ne kuma ta kuma duk wanda da kafin ta ƙara kai a to ai wancan wani mai kera ta shi wannan wa inna sana al mustafa ayyukiya sallallahu alaihi wa sallam an dace da wani kilo a cikin sabon ya ta raka ne nan ya zama ne ga tawo sai ya kira wani abu sai ce ka abin da ya sare mashi aka suka ana sai irin gaban lako ya kwanto ya ce to ya ra'ayi ya ce ai ka san ango ne ne ko ango ya ce to a ja gane gida suka to wajen wanzu ala sallama yana yana zaune a cikin jima ana yana kallon shi da shi rasu laga wanda ya sami ne sai wanzu ala ya bin mushi to malaka da raka a cire idan mana gaba ɗaya kan ka wuta a gyara ma wani alƙiyar wasu yasu lana da wata hawari an ta ganna ka za ta mata mata da kashi da hawari ta ta ta ce sallallahu alaihi wasallam ce ya rai ya ce ya rasulullahi a gyara mu sai kawo inda ke lila ya yi lila abu kawai ba tofi ake ba ba cewa aka yi kai duka kuma ba kawai shafa wajen yi sai wani miliki ba ba bandeji ba ba ba ba ba da ya zama da kyau har ya ce ya kuma yi wannan gida gida ma ce gida ma aka ake wasu duka aka za su kure shi su tun da kasar nan masu bibiyar tarihin annabi idan gida ya samu ya samu wata matsala za a iya gyara ya shafa kan mai kura sallallahu alaihi wasallama kura ce a ya shafa kan da furfura da kura ilimi mai cakwata yana shafawa yana ya ɗauki hannunsa sai wajen ya zama gashi ya kuma wani shi kowai aka gaya masa zo sa musulun talaka zari aka ci tuta da cikin kai ma a ɗabi ne ga abin da Muhammad ne da za aka fara yi za ka kai maka ita ce a kirawo mai kora aka kira mai kora kana sha a duk a dama balai ya ce bibi da ba shafa kana ba Wannan Allah, mun gode wa Allah. Ana maka da
غنيت بملي المصطفى ووداده به بان هدي والفؤاد بصير محمد محمود وأحمد مصطفى مكفى أمين عاقب ومنير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركها إلى الذكر والهب وأحمد مختار رحيم وهاشر سراج بشير حامد ونذير عليه صلاة الله ثم سلامه ليشفع في يوم السماء تمور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركها إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه ليشفع في يوم السماء تمور تسترت عالي في ظلالك ناصري فدامت ستوري إذ تزال ستور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب ya fi ɗan uwa da kake cin wannan yabo koya maka fa ake yi yadda ake yi wa manzon Allah ya fi ɗan uwa da kake cin wannan yabo ka kalli mazajen da suka taka rawa rayuwarsu ne kyau har ake cewa Allah ba na albarkar wani ka kalli irin alaƙar su da manzon Allah da irin alaƙar kai mana ka kullata da su su sadar da kai da shi idan ka ga an mutu an ce sai shehu Ibrahim har ka ɗauka shehu Ibrahim yana da wani abu ya ba ɗaya annabi Muhammad kar ka ɗauka ko an ce shehu yayi karama ai duk shi da kai da shi yana karama wallahi bai san Allah ba to karama wacce kake karama ƙauyen ai gidan da gidan da shi ne babbar karama da babu kamata ita ce a ganka wato kana da wata iriyar soyayya da biyayya da bin sunnar annabi da kiyaye darajar annabi da dukkan min abin da ya shafi annabi na rasa maka da zaka Allah ba mu wata karama da ta kai wannan idan duk karama da zaka ka ko kai sunan abin da ka ci kauyen kamar ne in ka taka ruwa ka tafi wanda baya sallah sai ya wuce ruwa wanda ya fi ka nauyi ya fi iyalinka da gidanka da a sa gidanka da kai da duk kawakarka ba shiga cikin jirgin da masu kuma shiga ba Kuma wanda ya yi wanda ya yi jirgin ruwa baya sallah ina za ka ce saka karama ya ka koyi dan dan da ba sa ka da cikin sai ka shiga a cikin jirgin ruwa sun zo ana ana tafiya za ka ga kan kazo an kakka wannan kana kai da gona ba ka gurin marka kama kai karama shiga ba ya ke da fara kuma ta gaba gaba da sarrafa da ne da ya ce idan ta fita shi sama zaki amma ka ga akwai mura ba ga dukkan zamani ya da wasu na ebola aka ka da alaka da wara a dukkan da waye don kaga da kafin abin da ake a ba wa kan bukariya da zuwan wannan ciwon an ce a sa tasmar don ka kai sama ya zaka yi ya ka da nufin tasmar da na karamata shi ne shekhu ibrahim shekhu tijjani da yanzu ya ce na kulla karama babban karama ba same ka a cikin san annai da bin sannar annai da bin kusurin annai ba mu da karama da tafi wannan kuna ba ba ba eh to kun ji duk wanda yake san shekhu ibrahim duk wanda yake da alaƙa ta kasar shekhu ibrahim duk wanda yake cewa shi da shagu ne ga abin da shugaba yake alakarsa da annabi idan muka ji ka faɗi wani abu magunan su gidan ku ne ba magunan su shi bara ba ne shi bara ba shi ya shi da magunan an ɗauki ne magunan su da su ya haɗa su da masu Allah kai ba ku gani sai su ne gani ku wuce na wajen na gamsu yi wajen yi wajen yi mustafa da ya bar abin zafin Allah wa rijaji kuma da soyayyarsa saboda haka biki da albarkacin annabi ne ba na haɗi shirya ta ta zama ta bayyana kowa ya gina sun shirye ne saboda ne annabi wani ƙwa'adu sun ko su sai ibrahim ta zama mai basiru mai fasira mai gada kan ba wani abin da ta fi musu shi ibrahim duk da annabi ya fata su zuciya Muhammad suna da guda goma sha biyar ya faɗi su.
saboda kawai jin daɗi yace Muhammadu Mahamudu wa Ahmadu yace Mustafa Mu'affa Aminu Aqibu Gumbu yace wa Ahmadu Mukhtar Rahim Aqibu Siraj Bashir Ali wala ne saboda jin daɗi
kawai kamar
kamar kamar kai da baka san layin kaga ka ce dalib sweetheart honey sallallahu alaihi wasallam to kawai duka jero sunaye kawai da da yana zama ka san me tare da sallallahu alaihi wasallam ya san Allah da jero sunan Allah tabbata da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ليش بقى؟ ده البركة تكون تتم الله صلى الله عليه وسلم يعيش في تموم في حديثنا يوم يوم السماء تموت إيه، wannan fiya din a fiya ya ce auda fiya kaga da shi din wato ta zarra ce ta kace yauni ma ce yauma kaga kaga ba ta zarra ba akwai abin da aka aka lokacin shi aka koyi har aka hada kuma saboda lura waka da fiya ma za su tsaya yake su a cikin nan يوم السماء من تمور لما سما تكي حركي فيها رانا الكيامة كده لم لا تقفوا سما تنام تتشق قلنا سوء عمل يقولوا شيء وأسكنا نيدا ولا ولا ففكرت أني شئت ما كارو والله وتجربة لا في ذلك أشكل وركب ما في نيابة المقرى له وقل فدارت سروري sai ku kira ta da arziki na ta da goma sai ku ku za mu su koro ya yi dake fushi wa su kira kuma ta da goma dan na tara ta kuma ra'a ya fa ya fa rage mana goma amma yadda haka take an kwance mana ita an gaya mana babu abin da Allah yake kallo sai manzon Allah babu abin da a cikin muna rayuwar da muke ciki ta wahala aka sun tafi lahira kai wai kun manta lokacin da aka kore kowa sun rika kiri isarka a zo an ce ka je ka gaya wa Allah kai annabi wani ne ya ce haka ne amma yau ba isan cewa Allah komai ba ku je wajen wani shi mai ce mai sai cewa Allah ko mai gobe wajen wani an zo wajen wani kai kar ku bata kar ku bata lokacin yau wannan ran wallahi ba wanda ya isa Allah ya ji muryar sa ya kula sai mutum da Muhammad idan aka jefa ba shi zai ai akwai sa annabi wani ana lahabi ana laha ana laha kuma ta tabbata da yake ko kun Allah ya tuka da zaki ya tsuguna ya rubuta shi wannan shi da shi a ka zama wannan abu yau aya naka ce yake ga kowa waye kai kar ka saka rayuwa ya gama da wannan me kake so kawai ka faɗa ai wanda ke da wata bukatu kuma shi za ka take da shi a nan ka dubunya na'am ba zai shigo ba saboda haka wannan abin da ake ciki a Najeriya ko a cikin na damuwa ko ma na menene babu da babu abu ko man zakan a cikin wannan bai cika shi wannan kuɗi ya kama sunan wani wasu janabi ba ya kamawa ya barka da kuma ba annabi kawai kawai manzon Allah ko sai ka mu rike annabi fitu kuma kar ka damu da masu cewa a cikin kowa a kama ta a annabi a'a magana ce mai daɗi haka a cikin kowa a kama annabi amma da mummuna mana ba ku zama zalinta eh da ko ga mutum da riga da wato malamai da hada da ke ba da lau an zo za a yi sallah waye ne waye kuma to ba wa gude kuma ta rauni to wannan alkeba sai ta ce ruwa kawai ka ce ma dalla a'a magana ce ne kuma ka ba annabi amma baka saka su ko kuma ka kama ta waya gaya maka akwai annabi kai ne ga gawa akwai annabi waya gaya maka makai waya gaya maka sunan mahaifinsa amina waya gaya maka sunan mahaifinsa abdullahi waya gaya maka yana da yana da sahabi suna bakar umar usman ali waya gaya maka yana da sahabbai ya auri mata guda kaza bakwai a sha ɗaya ko an zauna da wasu wasu kuma kaza ba ga maka ta yi wannan to saka wasu ko ɗan nan a nan kawai karsun alƙurani a nan kawai karsun hadisi shi ita kanta soyayyar kan suka kai to tana yi waye ya ga maka akwai soyayya to duk kace a cikin su a kama annabi ta ina a kama ka wanda ka da ci annaba ko yana sassawa to su da su zaka kala a kama ka a kai ka kai su gun alai kai kuwa ha dai duba magana ce mai daɗi amma akwai mana ba a ciki a nan kan babu ne ka daga musu hankali su yana maranta kunyar cewar kullum a ce ayyukan rabin lai so masalamu yake damu su kawai kuma Allah ka kamar ba bakura ne ya sunan ya sunan wanda ya yi a duka dan gwate shi gwatan wata kawai ko to ba dan a duka ba da gwatan ba ta ko ma wani ne gwatan misali ai ma ya fasa ne ko ya samu shura kowa ya san shi saboda alifa yanzu mutum mu shafa alifa watan muke nema mai dai mana an muka ki shaɗa da tsanin Allah kuma wajen alifa da ku so mu da shi ni ma da shi kasan na yi an gane a hadisin musulun wanda ke zai damu zai damu zai damu amma zai da wannan magana sai jira da ya haɗu wannan wannan wannan wannan matsalolin wanda sai da annabi ya gaya masa dama za a yi masa haka kuma aka yi masa haka sai su ba wasu da kowa kuma sai Allah sai Allah ya san ko su sai da magana ce a kuma gama karatun insha Allah saboda haka ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لما متالمة يدكتي أما شرط الاعتقاد الإيماني suna suka ta a kai kuma lamarin min kuma ba ka da imani ne yawa shi ne dalili da ka da imani za ka koma kan kuma da kuna jahilci jahilci da kuna wanda ya da yaban da kake yi shugo har da kake cikin yaban ka sai na baka da ka yanka na'am billahi da zira ra illa wannan shekarar nan ya ya kuma da dawo yanzu
Allah ya kara lafiya.
kace
Wuja wuja.
ya haƙuri
وجاوره وهو الوزير لخالقي فنلت جوارا فالوزير يجير أغادي لدى الماهي صبوح وصاله فدام سروري والشرور تدير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤتينا إلى الذكر والوجود إذا قربوا من ذكر سلمى وفردنا فلي في مديه الهاشمي هبور أنست به يومي وأنسج مرحه فيومي بيمن الهاشمي كثير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤتينا إلى الذكر والوجود أنست به يومي وأنسج مرحه فيومي بيمن الهاشمي كثير وليلي من قلبي إليه ملذة به طاب أعوامي وطاب شهور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤتينا إلى الذكر والوجود كثير وجاوره wato ina makwabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin soyayya a cikin hidima a cikin bibiyar yadda annabi yake ina makwabtakar annabi da wannan ku sani shi kuma wahwal wazir wahwal wazir da khalid wazir da khalid shi kuma wazirin mahalici ne duk kuma shi ne ka dubi a kullum saboda ka fadilci jawarin na samu makwabtaka kwasan kuma shi wannan wazirin nawa hali wato mai tsere ta gani ne daga daga abin da nake ci ni makwabtaka ne a soyayya da hidima da biyayya da koyi da shi an gani sannan kuma shi wazirin Allah ne wazirin Allah ba لا إله إلا الله هذا ما يكون في دو... دو... دوزيري كوا إيه ولا إن ذا ولا شيء ذكي ثم كتم وزير بقي ذا أبي شيء ذكي wato yadda Allah yake da waya da isa da rika ko wanda na sha misalta muku shi a nan na ce in ya tashi wato yin aikinsa ba irin naka ba ne ya kashe jinjiri ya bar uwarsa ko ya kashe uwar ya bar jinjiri ko ya kashe uwar ya kashe uban ya bar jinjiri ko ya bar jin- jinjirin ba shi da dangin uwa ba shi da dangin uba shi jinjirin ba shi da dangin uwa ba shi da dangin uban kai dan ya saba da yawa ba mu iya rike dinsa shi kuma ita ma kuwar haka an bar sun gurin gashi nan yana yawo wata garu da ana sai ana jiniya wai wai wai wai ana tukan da wasu wani hanya ga jirin da ya to ma wai kishi da gwamnan kana kuma wai shi ne shugaban kasar gaba daya to wanda Allah wai yake mana wanda yake da irin wannan buwai ko da ba shi baya baya shi da abun duba sai manzon Allah mai wannan bawa na wai kawai ko gane ba mai wannan bawa na kawai sai su ujawiru ugali sabuha ko ina fadar wato talatin safiya ladal mai a wajen wanda ya bi yake shafi kafirci daga duniya menene wato ku faɗa kar ku ballan misali ka zuwa da annaban wani dai ce a ya za ka sadu da da shi bayan kaza ko gobe kai ka kafin ka ci komai da wani kai sadaki ka ka da da da annabi ka ka ka zare mu ka ana gane fa da mu sururi ko saboda ka sai sutura ta ta dawoma kaga rike annabi shi ne dawoman da sutura wa shururu dukkan da wani abin da ake kine shi ta gairu sai tashi bayan idza adarabu yayin da wato suka ji daɗi wato suka tamanya dan farin ciki min dukkan salama saboda sana wata mata da kike da salama wa hasala da fatara falihu ne ina da wani farin ciki wani rake kamar ne a cikinsa fi madihil hashimi a cikin yawan fa hashimin dai shi ne kalmata shi ne farsanata saboda ka aristu bihi yaumi na ina ɗaya cewa a cikin hanyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan wa an fitu madahan ina ne saka yaban annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da fayar kwayomi rayuwa ta da na samu kasiru ya kace riwa ce sai da amma ta yi albarka ta yi albarka ta yi albarka saboda me yumnil hashimi saboda albarka ta ba kasa abuwa kasa shi dan adam ya kai dauka mu dogon rayuwa yake a'a ba da dogon rayuwa masu ilimin philosophy suka ce in shekara ka ɗari a duniya ko suka ce to ƙanƙarin ka shekara ka talatin ka za ka mura a ka wata yaya yanzu misali idan aka ce kai shekara ashirin ɗan shekara ashirin ne kai to ko ya sani ko bai sani ba gano shekara ka goma mai da yini yini yake mura gargara bacci yake don ka ɗauko ka haɗa a cikin shekara ashirin shekara nawa ya yi azara goma ke to da wannan yana bacci dama kaga yare shekara goma ko to ba ma haka a shekara goma na wani shekarun kuruciyar ta za ka ciro mana wadda ba ka ma san ne ta ina ma karo sabar tukun na kwata-kwata har iya ganin ka kana wasa da fata har iya ganin ka kana ne da komai kama ba ne ba to dole ka ware mu shekara bakwai a bashi a haka to dole shekara ka nawa to in shekara ka shirin yawo kanka shekara ka uku a'a ko gane ba to a shekara uku nan awa nawa kai a cikin ta kana bauta wa Allah ka ga dai awa abu biyar kake yi asuba azar magarib asuba azar la'asar magarib isha dukkan su ba awa biyar biyar da ka dora har sallar inda sallar mai rike ta ozo ce Allah Allah ma yake yi a gama to kullum kana da awa ashirin da biyar da su biyar ne minti kai ashirin da biyar to na shekara uku a shekara uku ɗauke da na ka samu na ga kenan ɗan adam yana rayuwa ne bisa shakki shi ne bisa to yasa ake yin lazumin safi ake yin lazumin yamma ake yin waziba ake muke zama muke irin wayannan abubuwa da yasa abin na maka shirin ne amma sai Allah ya yawaita wa saboda yubda al-hajj an ga sai muka kamar albarka annabi shi ta muke gana abun kamar da yawa amma ka dan wala yahiya alagarina wato malakar wajen jin daɗi ne me yasa ya zama wajen jin daɗi min kurji ilai saboda kusanci na da nake samu da annabi bihi da albarkacin annabi ne na ba a awani a jiko? kun jiko? shekaru na suke daɗi wa ɗaba su huru watanni na ma suke daɗi da albarka annabi shi bara yin ba ina ga ku shi bara yin ba ba shi da wani wani wani abin da gani in ba annabi ba kada wani zo muku wani shirin bambare da kada ku wani waje biki biki biki aka yi ta wata lokaci ne? Zai na kan rarraka. Amala. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah mun gode maka. Aya addu'a Allah mun gode maka. Allah saka da alheri. Allah kara lafiya. Allah ya farin ciki da wannan zama namu. Allah ya dakatar da mu da abin da ake samu a wannan wata da ba ne barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin sai Allah ya kara lafiya Allah ya kamala amin sai Allah ya kara mata lafiya amin Allah ya zuriya albarka amin Allah ya kara ɗaukaka wannan makaranta amin soyayyar albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin fatiha da salatul fatiha صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق والصادق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله آمين. آمين.
آمين على كل عدد آمين وتسعدنا بهذه كل بلد آمين.
وتعلمنا بها وتنصر آمين.
وتنصر وتنصر آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين الحمد لله